sannan a fahimci in sha Allah sha ɗaya na safe zuwa sha biyu wani awa wani awa kullum za a yi shi a yi shi. Daga sha ɗaya a fahimci zuwa sha biyu awa ɗaya ana kan sha biyu na kusa za a samu karatun mara abu da wasu tafiya da sha biyu zuwa ƙarfi ɗaya. Awa biyu biyar namu ne gaba ɗaya. sannan akwai shafin da faruwar aiki wani shi ma idan ka auna ka shiga za a mishi alayi ana yi Allah ya ta mun samu da wani aure su hannu to wani shi da na fara fara kuma lokaci har da wani to na shi wani kungiya ija danja Allah ya ta wani bayanin Allah ya kawo shi to kungiya ta na fara fara sa Alhaji Muhammad Sanci Erna muna wani fara da zuwa na an yi kuma shi ma akwai farfesu ilmi a kwata agai lantarwa ne a jami'ar da ainihin masu zaɓen shi ma tun da mabaice shi fiye da zuwa da kira da sannan wani yin kuma wasu zuwa akwai kuma shi na rufa ɗin ba wani yana da shi ne masarauci a wannan na gudunwa wani ya ne ya yi wa wani sannan a wajen ina ganin shugaban kungiyar ta yanzu ka gani ta daga a ran sami ruwa ya aure da masu ne shi ko na wata zuwa idan ba wani ya yi kamar gida idan ƙara mai dawa za mu samu wasan tsoron wani karatu layi layi daban-daban sannan wani samu kuma a yanzu yanzu shi ismail da ke tare da wani yaran ya ce wani mun na bani wannan an za mu kashiya za mu tura ruwan za a yi kusa wani kafin layi a rayuwar sannan kuma jumbo na yau kudu ita ma za a yi sa layi sannan a kuma abin abin da wani lokaci ma kuma za a yi kai abin kuma sha ɗaya safe zuwa ƙarfe sha biyu sannan sha biyu kuma za a ga karatun da ake yi amurka shi ma da sha Allah ta gida a cikin tafsir shi sha Allah Allah ya fara da kai fa wannan nan da mu tafi shi shura da dai to da wannan shi da mu kenan da ba shi ta ta al-Qur'an ta kai sakatan da ta da tafi kasa shi ne ta shi a yanzu nan kuma gwamnatin wajen Laura Usmaniya shi ne ke wurin ayatollah Allah ya da zai yi jawabi ta biyar buɗewa ne abin da ya karanta sauransu a nan kun sa duniya bayanai Allah ya zama zama ta Allah ta rawaita kuma da yawan za a san lokacin za a rika zuwa da lokacin za a tashi saboda ashirin da ake yi za mu zama mu zama lokaci ne kamata a taso a fara kai ma yi zama ya tafi kama kara goma zuwa ne wani zamu na shi Allah ya da kafin a tashi. mutum lokaci za a tashi saboda a bayan Allah ya ta yauta
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya haɗa mu karkashin wannan ƙungiya ta mu ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna a wannan masallaci na kadi Muhammad Sambo a headquarter ta wannan kungiya mai albarka a cikin wannan gari mai albarka shine garin Mina a jihar Niger. A yau muna uku ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya dace da 20 ga watan biyu shekara ta 2026 domin bude tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara ta shida a wannan gari mai albarka na mina a wannan jiha ta naija mai albarka a wannan ƙasa ta mu ta najeriya ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka wannan rana rana ce ta farko da za mu fara gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan masallaci mai albarka malamai da dama sun gabatar da tafsiri a wannan gari Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya musu bishara da gidan aljanna da yawa akwai waɗanda Allah ya ɗauki rayuwarsu irin su a Sheikh Abubakar Gira Argungu Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa da waɗanda kuma suke raye ubangiji Allah ya saka musu alkhairi ni wannan shine shekara ta ta farko da zan fara gabatar da tafsiri a wannan gari Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci kafin nan na yi tafsiri a garuruwa kusan guda bakwai karkashin wannan kungiya mai albarka na yi tafsiri a in na fara tafsiri a mahaifata shine garin kazaure daga nan na yi tafsiri a jihar kano na yi tafsiri a jihar yobe na yi tafsiri a jihar adamawa sannan sai na yi tafsiri a jihar naija a garin sulaja sai kuma na yi tafsiri a jihar kaduna wannan shine guri na bakwai da allah ya sake dawo da ni shine garin mina muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora abinda za mu faɗa Allah ya taimake mu Allah ya datar da mu Allah maɗaukakin sarki ya karɓa dukkanin kurakuran da zamu ubangiji Allah ya gafarta mana yan uwa musulmi tafsirin alqur'ani wani abu ne wanda yake da mahimmanci kuma yake da hatsari mahimmancin sa shine kana fassara magana Allah subhanahu wa ta'ala hatsarinsa shine kana zama wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dole ne malamin tafsiri yayi taka tsantsan abin da ya kamata ya faɗa daga ayoyin alqur'ani kar ya je ya faɗa abin da yake ba daidai ba ko ya fassarar da suke ba haka ba wannan hatsari ne sannan yana daga cikin falala da daraja da Allah yake wa dan adam shine Allah ya bashi damar fahimtar zancen Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya bashi ikon isar da wannan zancen Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan zance nashi wannan ba karamin alkhairi bane shi yasa duk mai fasara alqur'ani yana zama wakili ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to matakin farko ya kamata ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya zama wannan wakilin da yake yi wakilci ne wanda Allah maɗaukakin sarki zai iya tambayarsa akan wannan wakilcin shi yasa babu wani guri wanda yake da falala yake da daraja yake da girma da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar inda ake fassara alkur'ani domin alkur'ani shine sama da kowane irin zikiri kuma duk inda ake zikiri ma'ana ake karatun qur'ani ko ake fassara alqur'ani wannan wajen yana da wani matsayi na musamman a wajen Allah subhanahu wata'ala shi yasa malamai suke cewa akwai abin da ake kira majalisun tafsir ma'ana majalisun tafsirin alqur'ani majalisun tafsirin alqur'ani wani majalisi ne wanda Allah ya yi masa wata baiwa har guda bakwai wanda duk wanda ya samu kansa irin wannan majalisi to da izinin Allah Allah zai datar da shi da waɗannan abubuwa guda bakwai wanda zan ambata ƙarshe in ka gama halarta wannan majalisi abinda za ka iya samu a ƙarshe da izinin Allah za ka samu kanka ɗaya daga cikin 'yan aljanna insha Allah ta'ala a matsayi na farko ko daraja ta farko da ɗan adam zai samu wajen halartar irin wannan waje shine Allah zai bashi nutsuwa a rayuwarsa zai zama rayuwarsa cikin nutsuwa shi yasa malamai suke cewa idan kana yawan damuwa idan kana yawan tashin hankali idan kana shiga cikin wani irin yanayi to ka dinga halarta inda ake tafsirin alkur'ani Allah zai yayi maka wannan damuwar Allah zai kawo maka nutsuwa Allah zai kawo maka kwanciyar hankali ma'ana duk lokacin da ka samu kanka cikin damuwa cikin tashin hankali cikin rashin nutsuwa ka rasa yanda za ka yi to ka riƙa halartar inda ake tafsirin alkur'ani Allah zai kawo maka nutsuwa da kwanciyar hankali sakamakon tafsirin alkur'ani da kake yawan saurara hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Huraira Allah ya kare yadda a gare shi wanda Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin dogon hadisi amma zan yanko mana iya inda muke da bukatar shi a wannan lokaci manzon Allah yana cewa majtama a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahma wa hafatuhum al-mala'ika wa zakarahum Allah fi man inda wannan hadisin ya kunshi abubuwa guda takwas abubuwa guda hudu mu da nake halartar majalisin tafsirin alqur'ani ake bukata mu yi su abubuwa guda hudu kuma sakamako ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai yi ga masu halarta irin wannan majalisi maza Allah ya ce majtama'a qaumun jama'ar musulmi ba za su haɗu ba a ina fi baitin min buyutillah a wani gida daga cikin gidajen Allah sune masallatai yatluna kitaballah suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum kuma suna muraja'a suna mudarasa suna bibiya wannan littafin tsakaninsu ko dai wani yana fassarawa wani yana karantawa wani yana fassarawa ko wani yana karantawa wani yana ƙarin bayani ko wani yana karantawa wani yana tadabburi yana sauraro yana fahimtar ma'anarsa to idan suka yi waɗannan abubuwa guda hudu abu na farko shine musulmi su haɗu abu na biyu haɗuwar ta zama a masallaci abu na uku ya zama ƙur'ani ake karantawa a cikin haɗuwar abu na hudu ya zama ana bayanin ayoyin alƙur'ani to idan suka yi waɗannan abubuwa guda hudu abu guda hudu zai same su abu na farko na zalata alaihimus sakina abu na biyu ghashiyatuhum rahma abu na uku haffatumul mala'ika abu na hudu zakarahum Allah fi man inda ma'ana malamai suke cewa sai zama ɗaya da ɗaya majtama a qaumun jama'a ba za su haɗu ba musulmi illa nazalat alaihim sakina face sai nutsuwa ta sauka a gare su ashe duk inda musulmi suka haɗu to suna tare da nutsuwa sannan haɗuwar idan ya zama a masallaci ne fi baitin mun buyutin la wannan kuma ghashiyatu min rahma rahmar Allah za ta dake su ashe haduwar ku kadai a masallaci a matsayin ku na musulmi ba tare da kun bude baki kun ce wani abu ba na ku hadu da abubuwa biyu abu na farko shine nutsuwa abu na biyu shine rahama daga wajen Allah subhanahu wataala idan kuma kuka karanta qur'ani to mala'iku za su lullube ku idan kuna bibiyawa wani yana bayani to kamar kuna ambatan Allah ne to Allah zai dinga ambatan ku a gurin mala'ikun da suke tare da shi wannan hadisin yana nuna mana ashe haduwa a masallaci yana kawo nutsuwa haduwa a masallaci yana sawa a samu rahama haduwa a masallaci yana kawo mala'ikun rahama suna lullube waɗanda suka haɗu a wannan masallaci mai albarka kenan wannan haduwa tamu Allah kaɗai ya san adadin mala'ikun rahama da suke tattare da mu a wannan mace. Wannan shine abu na farko da za mu samu wajen halarta irin waɗannan gurare masu albarka. Abu na biyu daga cikin abin da za mu samu wajen halarta irin waɗannan gurare shine Allah zai yi alfahari da mu a gurin mala'ikunsa. Allah maɗaukakin sarki zai yi alfahari da mu a gurin mala'ikunsa. Allah zai dinga nuna wa mala'ikunsa yana cewa ku mala'iku ga bayina can sun haɗa masallaci suna karatun alkur'ani suna tafsiri suna kaza suna kaza suna kaza ina alfahari da irin waɗannan bayinawa ashe ba karamin alkhairi bane a ce Allah zai alfahari da kai a wurin mala'ikun da suke tare da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisi ya tabbata daga Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda a gare shi Muawiya ibn Muawiya bin Abi Sufyan yake cewa wata rana Abu Sa'id al-Khudri yake cewa wata rana Muawiya bin Abi Sufyan ya fita radiyallahu anhu ya je masallaci sai ya tarar da an yi da'ira an yi halka ana zaune a masallaci wasu malamai suka ce ana karatun alkur'ani ko ana tafsirin alkur'ani wasu malamai suka ce ana tattauna matsala ta ilimi ko ne zai iya shiga sai muawiya ya matsa kusa da waɗannan mutanen sai yake tambaye su ma ajlasakum me ya zaunar da ku a wannan guri me kuke yi sai suka ce jalasna nadhkurullah azza wa jalla suka ce mun zauna ne muna ambatan Allah ko muna karatun Qur'ani ko muna tattauna matsala ta ilimi ko muna wa'azi sai ce Allahu ma ajlasakum illa zalik yace yanzu ku tsakaninku da Allah ba abin da ya zaunar da ku sai ambatan Allah da karatun Alqur'ani da tattauna matsala ta ilimi qalu wallahi ma ajlasna illa zalik sai suka ce wallahi ba abin da ya zaunar da mu in ba wannan abin ba qala sai ya ce amma inni lam astahlifakum ya ce ni ku sani wallahi ba na sa ku rantse ba ne tuhumatan lakum ba dan ina tuhuma ku ba shi yasa na sa ku rantse ne saboda ni ma na taba ganin wani abu da ya faru tsakanin manzon Allah da sahabbansa sai nake so na kamanta muku irin wannan abin da ya faru tsakanin manzon Allah da sahabbansa yace abin da ya faru wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin masallaci shi ma sai ya samu wasu daga cikin sahabbansa sun yi da'ira sun zagaya suna tattauna matsala ta ilimi ko suna karatun alkur'ani ko suna yin wa'azi ko suna faɗakar da junansu sai manzon Allah ya tambayi waɗannan sahabbai ya ce da su me ya zaunar da ku a wannan wajen suka ce ya rasulallah ba abin da ya zaunar da mu sai ambatan Allah sai godiya ga Allah saboda Allah ya shiryar da mu a matsayin musulmai shi yasa muka haɗu a nan don mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon ni'ima da Allah ya mana sai manzo Allah ya ce tsakaninku da Allah ba abin da ya zaunar da ku sai tattauna mas'ala ta ilimi ko sai karatun alqur'ani suka ce wallahi babu abin da ya zaunar da mu sai wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani ba na ba na sa ku rantse ba saboda ina tuhumar ku na ce tsakaninku da Allah ba abin da ya zo da ku sai wannan ba dan ina tuhuma ku bane a'a yace abin da ya sa nake na tambaye ku wannan kuka ba wannan amsa din shine atani jibril mala'ika jibril ne ya zo mini fa akhbarani anna Allah azza wa jalla ya bani labari cewa Allah mai girma da buwaya yubahi bikum al mala'ika Allah yana alfahari da ku a wajen mala'iku. Wannan alfahari da Allah yake da ku a wajen mala'iku, saboda kun haɗu a kan karatun Alƙur'ani ko tattauna matsala ta ilimi, shi ya sa ma na rantsar da ku don na tabbatar da abin da na da ku kenan. A saboda haka, ku sani cewa Allah maɗaukakin sarki yana alfahari da ku a wajen mala'iku. Al'imamin Nawawi, rahimahullahu ta'ala, da ya zo fassara wannan hadisin, ya ce abinda ake nufi da Allah yana alfahari da ku a wajen mala'iku ai Allah yana bayyanar da falalashi yana bayyanar da falalanku da darajarku da kimarku da matsayinku a wajen mala'iku kuma Allah yana yaba muku a gurin mala'ikun da suke tare da shi wannan hadisin yana nuna mana ashe zama a irin wannan wurin yana sawa Allah ya beka a wajen mala'iku idan Allah ya yaba maka a wajen mala'iku Allah maɗaukakin sarki zai gafarta maka da izinin Allah abu na uku daga cikin abin da irin wannan zama yake janyo mana wannan zama yana janyo mana gafara daga wajen Allah da izinin Allah ba za mu tashi daga wannan majalisi ba sai Allah ya gafarta mana gaba ɗaya insha Allah ta'ala me yasa na faɗa haka hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi mala'ika Allah yana da wasu mala'iku, waɗannan mala'ikun Allah ya halicce su ne saboda wani aiki na musamman, kamar yadda babu wani mala'ika daga cikin mala'iku, face sai ka samu Allah ya ɗora masa wani aiki na musamman. Su waɗannan mala'ikun aikin da Allah ya ɗora musu shine yatufuna fi turuqi a wata ruwayar sayyahina fil ardi suna yawo a duniya suna yawo ƙasa ƙasa suna yawo gari gari yaltamisuna ahla dhikr suna neman masu ambatan Allah suna neman masu karatun alqur'ani suna neman masu tattauna matsala ta ilimi idan suka sami irin waɗannan mutanen masu tafsirin qur'ani sai su ce wa ragowar mala'iku ‘yan uwansu, halummu ila hajjatikum, maza ku taho ga abin da kuke nema, ga buƙatar ku, ku zo mu haɗa a wannan waje. Fayahuffuna hun bi ajnihatihim ila sama'in duniya. Sai mala'iku su zo su cika masallacin nan, su haɗu wani kan wani tun daga ƙasa mala'ikun na sai sun taɓo sama ta ɗaya. Saboda yawan su da kuma irin cunkoson da suka yi inda ake ambatan Allah subhanahu wa ta'ala idan aka gama wannan karatun gaba ɗaya sai mala'iku su koma ga Allah idan suka koma ga Allah fa yas'aluhum rabbuhum sai ubangiji su ya tambaye su ya ce mala'iku daga ina kuke su ce ya Allah daga duniya muke ya Allah daga Najeriya muke ya Allah daga Mina muke ya Allah daga masallacin Bosrod muke haka abin zai faru sai Allah ya ce me kuka je yi sai ce ya Allah mun je gurin tafsirin alqur'ani sai Allah ya to bayan sun gama tafsirin nan me kuka ji suna yi sai ce ya Allah mun ji suna yi maka ibada suna ambatanka suna gode maka suna yi maka tasbihi sai Allah ya ce sun taba gani na ne da suke ambato na sai mala'iku su ce Allah ba su taba ganin ka ba sai Allah ya ce wa kaifa law ra'auni inda sun taba gani na me kuke jin zai faru sai mala'iku su ce ya Allah da sun taba ganin ka sai sun fi tsananin bauta maka sai sun fi tsananin yaba maka da yi maka tasbihi da gode maka sai Allah ya ce naji sai Allah ya ce bayan sun gama karatu kun ji suna roƙon wani abu mala'iku ce ya Allah mun ji suna roƙon aljannaka sai Allah ya ce sun taba ganin aljanna ne da suke roƙonta mala'iku ce a'a Allah ba su taba ganin aljanna ba sai Allah ya ce ya kuke gani idan da sun taba ganin aljanna sai mala'iku ce ya Allah da sai sun fi tsananin ƙaunarta da kuma son shige ta sai Allah ce to shikenan kun ji suna neman tsari daga wani abu mala'iku ce eh Allah mun ji suna neman tsari daga wutar ka sai Allah ce sun taba ganin wuta da suke neman tsari daga gare ta ne mala'iku ce a'a Allah ba su taba ganin ta ba sai Allah ce yaya kuke gani idan da sun taba ganin wuta sai mala'iku ce ya Allah da sai sun fi tsananin jin tsoronta da kuma ainihin wato guje mata sai Allah maɗaukakin sarki ya ce mala'iku ushihidukum ina mai shaida muku bi anni ghafartu lahu cewa ni na gafarta musu gaba daya waɗannan waɗanda suka haɗu suna sauraron tafsiri Allah zai ce mala'iku shida na gafarta musu sai mala'iku ce ya Allah fihim fulan laysa minhum Allah a cikin su akwai wani baya tare da su ba mutumin kirki bane ya zo zai wuce ne saboda wata bukata ya raba ya zo na wannan wajen sai Allah ya ce mala'iku ku sani humul qawmu la yasqa bihim jalisuhum waɗannan jama'ar waɗanda suka haɗa kansu suna sauraron tafsirin alqur'ani duk wanda ya zo kusa da su ya takudu da su ko mun lalacewarsa ya ci albarkacin su na gafarta musu gaba daya wannan yana nuna kenan ashe irin wannan haduwa haduwa ce da take janyo mana gafara da rahama daga wajen Allah subhanahu wataala abu na hudu da irin wannan haduwa take janyo mana shine Allah zai canja miyagun ayyuka musu zama kyawawa bayan Allah ya gafarta mana sai kuma Allah ya canja mana duk abin da muka aikata mummuna ya zama kyakkyawa kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin sahal Allah ya kare ta gare shi yake cewa manzon Allah tsira da amince Allah sabbata gare shi yace ma jalasa qaumun majlisan wadansu jama'a ba za su zauna wani majalisi ba yadhkuruna Allah azza wa jalla fihi majalisin da ake ambatan Allah ake karatun alqur'ani ake tafsirin alqur'ani ake ake tattauna mas'ala ta ilimi manzon Allah ya ce فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم وبدلت سيئاتكم حسنات maza Allah ya ce ba za su tashi daga wannan wajen ba har sai an ce da su maza ku tashi an gafarta muku kurakuranku kuma an canja miyagun ayyukanku sun zama kyawawa kenan ba za mu tashi daga wannan majalisi ba insha Allah ta'ala sai an juya miyagun ayyukan mu sun zama kyawawa abu na biyar daga cikin abin da za mu samu a wannan zama insha Allah ta'ala kafin ya kare shine ambatan Allah a wajen mala'ikunsa Allah madaukakin sarki zai dinga ambatan mu a wajen mala'ikunsa kuma yana alfahari da mu yana bai gafarta mana kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira Allah ya kare yadda a gare shi manzon Allah yake cewa hadisul qudus ne qala Allahu azza wa jal Allah mai girma da buwa ya ce ana inda zanni abdi bi manzon Allah ya ce ni ina nan inda bawa na yake zato na wannan gabar magana tana nuna mana muhimmancin kyautatawa Allah zato duk inda kake ya zama kana kyautatawa Allah zato yadda kake zaton Allah haka za ka samu Allah idan kana kyautata kana kyautata zato ga Allah cewa Allah zai gafarta maka Allah zai maka rahama da izinin Allah Allah zai gafarta maka Allah zai maka rahama amma idan kana muna da zato ga Allah to haka za ka samu Allah shine Allah ya ce ana inda zanni abdi bi ni ina nan inda bawa yake zato na manzo Allah ya ce Allah ya ce wa ana ma'ahu idza zakarani ni ina tare da bawa na idan ya ambace ni duk lokacin da ka ambaci Allah Allah yana tare da kai tarayya ta kulawa tarayya ta ilimi tarayya ta taimako tarayya ta kawo agaji yace wa in zakara ne fi fi nafsihi idan bawa na ya ambace da shi kadai a gefe zaka zakartuhu fi nafsi ni ma zan ambace shi ne kadai wa in zakara ne fi mala idan bawa na ya ambace ni a cikin jama'a ma'ana ya karanta alqur'ani yayi bayanin alqur'ani ya sharhin alqur'ani ko ya saurari tafsirin alqur'ani Allah ya ce zakartuhu fi mala'in khairu minhum zan ambace shi a cikin wata jama'a wacce ta fi jama'arsa alkhairi wannan yana nuna mana kenan ashe zaman da muke a nan Allah zai dinga ambaton mu a gurin mala'ikunsa kuma idan Allah ya ambace mu a gurin mala'iku mala'iku za su nema mana gafara a wajen Allah Allah kuma daukakin sarki zai gafarta mana da izinin Allah abu na kusa da na ƙarshe shine wannan majalisi mai albarka majalisi ne da zai janyo mana kariya daga wajen Allah idan kana neman Allah ya tsare ka idan kana neman Allah ya taimake ka idan kana so ka zama na Allah to ka rinka halarta irin waɗannan majalisai da izinin Allah Allah zai tsare ka Allah zai kare ka Allah zai janyo shi gare ka ma'ana Allah zai janyo ka gare shi kuma Allah maɗaukakin sarki zai rinka shiga cikin al'amuranka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hadisin Abu Waqid al-Laythi Allah ya kare ya gare shi yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci a wata ruwayar yana tattauna mas'ala ta ilimi da sahabbai ko yana karanta musu alqur'ani shikenan sai ga mutum uku sun zo wannan masallacin mutum biyu daga ciki suka shigo masallaci mutum ɗaya sai ya juya ya tafiyarsa bayan manzon Allah ya gama abin da yake yi sai manzon Allah yake tambayar sahabbai yace da su ala ukhbirukum an thalatha shin yanzu ba zan ba ku labarin waɗannan mutane guda uku ba sahabbai suka ce ya rasulullahi ka ba mu labari sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa amma ahaduhum amma ɗaya daga cikin su fa'awa ila Allah ya nemi kariya a wajen Allah ya nemi zuwa ga Allah ya nemi taimakon Allah fa'awahu Allah Allah ya kare shi Allah ya taimake shi Allah madaukakin sarki ya rungume shi wa amal akhar amma dayan fastahaya sai ya ji kunya fastahaya Allah minhu sai Allah ya ji kunyarsa saboda na farko da ya zo masallacin sai ya shigo cikin masallaci ya nema a matsa aka matsa ya zauna na biyu da ya zo sai ya ga masallaci ya cika sai ya ji kunya ya koma gefe ya zauna na uku da ya zo kawai sai zuwa ya tafiyarsa shine manzon Allah yake ba sahabbai labari yace wannan mutumin da ya shigo masallaci ya zauna to ya nemi kariyar Allah kuma Allah ya kare shi wannan mutumin da ya ji kunya ya koma gefe to a gaya masa Allah yana jin kunyarsa amma wanda ya zo ya juya bai shigo masallaci bai zauna ba to a gaya masa kamar yadda ya juya Allah maɗaukakin sarki ya juya masa baya wannan hadisin yana nuna mana ashe in ka zo irin wannan majalisi ka shiga ka zauna shigarka da zamanka kana neman Allah ya kare ka da izinin Allah madaukakin sarki zai kare ka abu na ƙarshe shine abu na bakwai da za mu samu a irin wannan zama shine da izinin Allah ba za mu tashi daga wannan majalisi ba face sai mun zama daga cikin yan aljanna insha Allah ta'ala kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Ahmad ya rawaito da sanadi ingantacce hadisin Abdullahi bin Umar Allah ya kare ta gare shi yace Abdullahi dan Umar yace qultu ya Rasulullah nace ya manzon Allah ma ghanimatu majalisin zikr manzon Allah menene riba zuwa majalisin da ake tafsirin alkur'ani menene riba zuwa irin waɗannan majalisi yana tambaya menene riba shi inda ake karanta qur'ani inda ake tafsirin alkur'ani inda ake bayanin matsaloli na ilimi manzo Allah menene riba irin wannan gurin qala sai manzo Allah ce ghanimatu majalisi dhikr ribar zuwa irin waɗannan gurare shine aljanna shine mutum ya samu aljanna haka manzon Allah ya faɗa kenan halartar waɗannan gurare kamar mun kama wata hanya ne zuwa gidan aljanna insha Allah ta'ala muna fatan Allah madaukakin sarki ya buɗa mana wannan hanya har zuwa gidan aljanna muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuran mu tsarin tafsirin da zamu gudanar a gurguje insha Allah za mu gudanar da wannan tafsiri kamar yadda magabata suke gudanar da tafsiransu shine za mu gabatar da wannan tafsiri akan tsarin at-tafsiru bil ma'thur shine farko tafsirin Qur'ani bil Qur'an duk ayar da muka kawo za mu yi kokari mu kawo aya irin ta wadda za ta yi bayanin wannan ayar idan akwai ta idan babu za mu koma ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka inganta wanda suka ƙara mana bayani akan wannan ayar sannan mu koma ga maganganun sahabbai mu koma ga maganganun tabi'ai sannan mu koma ga maganganun tabi'ut atba'it tabi'in insha Allah ta'ala ba za mu fito da wani ra'ayinmu ba sai ra'ayin magabata wajen tafsirin alkur'ani mai girma sannan tsarin amsa tambayoyi shine a kullum za mu fara amsa tambaya ne kafin mu fara tafsiri gwargwadon abin da ya sawwaka insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma tafsirin zai zama awa ɗaya ne da izinin Allah kuma kamar yadda yake a tsari kowane malami idan aka tura shi idan inda zai tafsiri to wani yana da tsarin zai ɗora a kan inda malamin da ya tashi ya tsaya wani na da wannan tsarin cewa idan ya je zai tambayi malamin da ya gabata a ina ya tsaya shi kuma sai tashi daga wannan wani kuma yana da tsarin zai tashi daga inda shi ya tsaya ne a garin da aka tafo shi kowane yana da amfani kowane yana da amfani shi ɗaya zai amfani masu bi inda za su ci gaba shi kuma ɗayan zai amfani shi malamin da masu bi din domin wala Allah a haka sai kaga shi ma malamin Allah ya masa ni'ima ya gama tafsirin alqur'ani gaba daya domin aka ce wannan shekara ka yi anan ka koma wani gari ka tashi daga inda ka tsaya ka koma wani gari ka tashi daga inda ka tsaya to da izinin Allah kai ma za ka gama tafsirin alqur'ani gaba daya domin ba karamar falala bace da ni'ima Allah ya jiraya ka ka gama tafsirin alqur'ani gaba daya wannan alkhairi shi yasa wasu malamai suke cewa Sheikhul Islam ibn taymiya yana nadamar da bai fassara alqur'ani gaba ɗayan shi ba a ƙarshen rayuwarsa domin ya fassara wasu surori da na cikin alqur'ani amma bai fassara alqur'ani gaba ɗaya ba shi yasa duk wannan tsarin duk wanda malami ya ɗauka yayi to ni tsarin da nake ɗauka kuma tsarin da nake tafiya a kansa shine duk inda na je ina ɗorawa ne daga garin da na bari dan Allah ya taimake ni nima na kammala tafsirin alqur'ani gaba ɗaya alhamdulillah Allah cikin ikonsa yau kusan shekara ta ta goma sha shida kenan ana kwasin ɗina kuma na samu na kammala tafsirin alkur'ani shekara biyu da suka wuce na dawo ina cikin suratul baqara a shekara biyu na tsaya aya ta ɗari da talatin inda Allah ya tauma ya rabu an millata Ibrahim kuma insha Allah ta'ala ayi mun hakuri a nan garin Mina daga nan za mu tashi in Allah ya ta so da ke na ɗora daga nan mu ga abin da Allah zai yi in Allah ya kaddara ya sake raya mu walala sai ga mun sake kammala tafsirin alqur'ani mai girma to wannan shine tsarin da zamu tafi da wannan tafsirin insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladar abinda muka kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana a ƙarshe ina nuna ni almajiri ne duk malaman da suka gabata malamai na ji shi yasa ayi hakuri da abin da za a ji insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر اللهم سوري دكتا أبو القادر سالم الدوري سكتر المشاور في نقصة ومن كما يوظف وزيرا ولو عثمانية وأن الشيء الله تعالى يوافق شيء وأن الشيء كذا من آدم to kafin ya ci gaba da bayanai yadda ya faɗi cewa awa ɗaya zai yi domin ɗan zauna nan da shugaba da sauran takaitar da sauransu da wa'in zan ke can idan masallacin nan mun ce wa lokaci ya kamata to za mu zama awa ɗaya za mu ɗauka amma da karfe tara dot za a fara za a tashi karfe goma dot insha Allah ina fatan kila wannan yayi ko
an sakatare na'am to da Allah faɗin hakuri kai za ka iya to da Allah ya haƙuri lokaci an ɗan canza shi saboda ƙarin protocol za a fara tare da rabi za a tashi goma da rabi ina fatan jama'a an ji to lokacin asham ɗin da kuma nisan da ke da wurare daban-daban wasu in suka yi ashar din nan kafin su dan miƙe su nan za su tuzo a guji su kuma a guji to yanzu insha Allah za a mai amma da shi karfe tara da rabi zuwa goma da rabi sannan kuma wannan karatun alhamdulillah Allah ya ƙarasa masa albarka da yawa idan dai kana da data a wayanka da ka shiga Jubris Niger za ga wannan karatun live insha Allah idan kuma ka shiga sai din dr abdulkadir sale ka zaure shi ma za a gan shi live sannan kuma idan ka shiga shafin zarar bulu facebook shi ma wato memba na ta cikin local government alhaji abu kashiya kenan ko abu kashiya ne ko ya ɗauki wani ɗawainiyar ya gaya masa zarar bulu ga sa da shi nan zai sa shi laka ana kallo allah saka da alkhairi to wayannan soyayya da sannan idan ka shiga prestige sha ɗaya na safe aka ce za a sa shi zuwa ƙarfe goma sha biyu na rana daga wani lokaci kuma sha biyu na ranar za a ga shugaban malamai na can shekaru karkamin malam rabiu salafiya shi ma za a sa shi a barci sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya awan nan kusan biyu ta mu ce insha Allah Allah ya saka alkhairi akwai kuma Jubis Nigeria TV shi ma za a gan shi live insha Allah daga ciki ana malam na gabatar da waɗannan mun samu manya-manyan malamai da suka kawo ziyara ko kuma manya-manyan baƙi na musamman akwai shi alhaji aminu a cida shugaban kwamitin kuɗi na jihar naija yana cikin jihar nan gashi ya zama afirka zuwa akwai kuma dr awal umar jau shi ma lokacin da malam ke kafin ke zuwa muna afirka zuwa sannan akwai shi sheik abubakar beji shine sakataren tafsirin wannan shekara mu shi mana ta da mu insha Allah zai zuwa bi anjima akwai shi malam Sani Abubakar mataimakin shugaban malamai a cikin jawabin na yazo akwai kuma malam Rabiu Gombe shi ma yana nan lokacin da ake gasar na yazo da dai sauran jama'a akwai kuma nan bangare na honorable commissioner na ayyuka na jihar Niger Alhaji Kabiru Abbas shi ma Allah ba shi iko zuwa muna maka baka zuwa kwamishin ayyuka Allah sa ayyuka ku su kyau akwai kuma sakatare na jiha mun riga mun ba da labarin sa Alhaji Muhammad Sanusi Erna yana tare da mu da dai sauran mutane to insha Allah zan ba saboda budewa ne aka yi kuma mun ji jawabin malam da baki daya kuma awa ɗaya kusa sai za mu kira sakataren kwamitin na tafsiri din wannan ya mana jawabi na godiya da kuma raba da baki kuma a cikin hakuri dan agaji da kuma masu rayu da wada sakatare bismillah بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka yabo da godiya sun tabbata ga Allah mabuwayi da daukaka da ya nuna mana wannan lokaci hal muka halarci wannan wata mai albarka na ramadana kuma ga yamun azumi yana ganin uku kenan muka yi ba kuma shine rana na farko da dokta zai fara gabatar da tafsirin alkur'aninsa a wannan headquarter na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta jihar Niger. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa abinda dokta zai yi mana zai gabatar mana tafsiri albarka. Allah ya masa jagora da shi da alalamansa, Allah ya masa taufiki ya yi riko da hannayensu ya ƙara wa dokta hikima da basira. Allah ya sa zuwansa ya ƙara zama mana haske da alkhairi a wannan jiha baki daya. kuma muna masu lale maraba sannan muna mika godiya ta musamman ga shugaban kungiya alhaji hassan nuhu maya nabina da irin goyon bayan da ya ba wannan kwamiti namu kuma yake ci gaba da bashi allah ya taimake shi kara masa lafiya kara masa arziki albarkaci zuriyarsa da kuma jikan magabata a dukkan yan uwa membobi na kwamitin mu na tafsiri dukkan su muna gode masu kuma muna yaba musu da kwazo da jajircewa da suka yi har Allah ya nuna mana wannan lokaci. Ina ganin ko da ba a ce komai ba, iya karatun da malam ya yi mana yanzu ya isa mu fahimci irin babban kamu da muka yi. Haka ne? Mun yi babban kamu kwarai da gaske. To yana da kyau lallai a ba wannan tafsirin goyon ba za mu samu alkhairi. ina ganin in dai irin wannan karatun malam zai ci gaba da mana to kafin ramadan ta kare kusan kowa ma zai zama malami kuma za a caza mana batirin imanin mu saboda ka san batirin kamar yayi lu haka ne to muna buƙatar gaskiya lallai mu tsaya mu mai da hankali jiya muna magana da malam na ce malam lallai a raka za a kan tauhidi kuma a gaya mu gaya wa juna gaskiya ƙasar nan akwai musulmai sosai dubi yadda ake sallah ake karatun qur'ani amma wallahi ba mu da gaskiya yan mishan din su ma haka suke su cika coci kai idan ka je wata ƙasa za ka ce ma kila mu yan najeriya wai a wannan duniyar ne muke muna buƙatar mu gyara halin mu duba musibu da muke ciki da sauransu to lallai muna buƙatar mu halarta karatun da kuma na tabbatar da malam insha Allah za mu karu da karatun sa matuƙa Allah ya taimake sa ya shige masa gaba muna godiya ga dukkan wanda ya bada gudunmawarsa har wannan tafsiri aka fara shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa yadda aka fara lafiya a kare lafiya ya mai da su malam gida lafiya kuma saka musu da alkhairi yadda kowa ya zo nan lafiya Allah bai da shi gida lafiya Allah ya sa mu ci gaba da halarta hada wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kabanin kayan su ne
Allahu akbar dan uwa mun saurari jawabi daga sarkarin tafsiri na jiha insha Allah Sheikh Abu Ramiji wani abu musulman wata alkhairi Allah sa albarka a ciki mu yadda aka fara lafiya Allah samu kare lafiya a abu na biyu za mu iya ce shugaba na kungiya na jiha Alhaji Hassan Nuhu Mayarmina sai zo yi mana bayani insha Allah a takaice ta rufe da Allah kafin arfin nan gudu Allah masu abin hawa sun taimakawa saboda ana gyaran hanyoyi ana samun karancin abin hawa to Allah ya rike ko ana taimaka masa na wajen tafiya gida. A kai ka baɗa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. muna yi wa malam barka da zuwa wannan gari namu kuma kamar yadda sakataren kwamitin tafsiri ya bayani bisa ga dukkan alamu za mu samu karatu ingantacciya wanda zai yi gini akan inda aka bar mu a tafsirin bara Allah ya umfanar da mu wannan al'amari ya sa mana a mizani akwai wata magana malam kai hakuri akwai wata magana da take yawo a cikin jihar mu wanda ake ta yamadidi da ita na ga ya kamata mai amfani da daman da muke da shi a yau don mu faɗi matsayarmu ne na magana ne a matsayina na shugaban jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna na Niger State muna ba da goyon bayan mu ɗari bisa ɗari bisa ga dokar hisba da ake so a kafa a Niger State kuma mun kalubalanci duk wanda ya ce ko ba za a yi ba ko kuma mu naija ba mu ne ba musulmi ba ne majority mun kalubalance shi kowane ne shi ko musulmin da ke cikin murbabe ko kuma wanda ba musulmi ba da yake kalubalantar mu mun kalubalance shi mu ma a yau kuma muna ikirari muna fadi duniya ta sani mu dai 'yan izalar jihar Niger muna ba wannan doka na Hisba goyon baya ɗari bisa ɗari. An kai munzulin da ya kamata mu fito mai magana. Rubuce-rubuce sun yawa, ramin arziki ya yawa. Bai kamata mu zauna a riƙa mana cin kashi yadda aka dama ba. Addini nan da muke yi addini ne na Allah. ko mun faɗi gaskiya in lokaci ya mutuwa za mu yi idan mun zama munafukai muka ɓoye muka ƙi yin magana a lokacin da ya kamata mu yi wallahi in lokacin mutuwa ya sai mun mutu kuma kowa sai ya ja tare da aikin shi ina amfani da wannan dama ina kira ga dukkan ƙungiyoyi na jihar Niger wanda suke karkashin addinin musulunci a farka daga bacci a kuma fito a yi magana maganganun da ake gaya mana a social media ya isa haka nan an kai munzulin da ya kamata inda kai musulmi ne kuma mai kishin addininka to an kai munzulin da ya kamata mu fito mu gaya mu gwamnati mu kuma gaya mu duk wanda yake sauraron mu cewa mu musulmai ne ko mu muna alfahari da addinin musuluncin mu kuma ba mu tsoron a kira mu musulmi ba mu kuma tsoron a kashe mu don mu musulmi ne ana mana barazana wai amerika ta tura sojoji ana mana barazana da kaidi da sharri iri daban-daban jama'a amerika nan da muke magana wani yaro zai sha kwaya ya shiga makaranta ya dunga harbin mutane babu inda ba a yi wayannan ta'addanci an fake da guzuma ana harbin karsana sannan shugabanni na addini da manya da ƙanana kowa ya naɗa mu ya shiru wannan ba gaskiya bane wannan ba daidai bane muna kira da babban murya gwamnan jihar Niger ya sa hannu a kan wannan doka mu kuma za mu yi mata biyayya da izinin lahi ta'ala saboda haka kowa ya sani mu wannan shine matsayin mu babu manafunci babu kauce-kauce ba mu kuma shakkan kowa kan wannan abu addinin mu ne ita muke yi ita ne abun alfaharin mu kuma mu za mu iya zudda jinin mu kanta a bar magana duk wani al'amari na duniya ko dukiyar mu ko wani mukamin mu jinin mu ma mu za mu ba da shi a dan addinin mu saboda haka jama'a su shaida kuma mu magana da murya guda duk mutumin da ya kiran shi musulmi inda ya ansa sunan musulunci to lokaci ya da ya kamata mu fito mu yi magana shurun da muke yin nan yana nuna kamar cewa ko dai we are weak ko kuma ba musamman abin da muke yi ba ba musamman taban da muke da shi ba ba mu kuma san darajar addinin mu ba Allah ya kare mu a ƙarshe malam Allah ya bada nasara wannan tafsiri da za a yi muna sa rai in ramadan ya kai kwanaki goma insha Allahu za mu yi lancin kamar yadda muka saba abin da ya shafi taimakawa marayu so mun isar da wannan sako domin duk wanda yake da niyya da kudirin taimakawa ranar goma ga watan ramadan insha Allahu ko dai bayan tafsiri ko kafin a fara tafsirin za mu yi launching na taimakawa marayu kamar yadda aka saba سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله شكرا كسوى
Allahu Akbar. Idan an san a cikin kashoki da wa'ala a kan shugaba irin da ke bayan kuma ta kawo shugaba da shi. Ta ce zai a koyi, ba za mu yadda irin wani na abuja ta wasanni ba. A ce aiki ne a ce zai ba har mun samu ƴan majalisun mu sun zauna sun gama da bai an yi komai. An yi abu ba sauran sa a sannan su yi to suna irin wani maganin ba su yadda ba. Wai ma har zai kama yamma bai da daɗi faɗi Allah zai sauka. a zata wai na aka kawo shari'a tana kawo talauci wannan renin wayo ne kuma musulmi kuma ya kallon irin wadda kuma kiwa ce ne za mu faɗin su zuwa waɗi ne wajen baya bayan za mu taso mana sun kawai tsawon hanya ne Allah ya ba mu nasara Allah kuma taimake mu kuma kamar yadda aka faɗi cewa zai fi ƙarfafa magana sa kan tauhidi to za a caza mana ba ta fi imani musan Allah ne ke kashewa shi ke rayawa shi ke ba da arziki shi ke talautawa kuma lokacin da aka ɗiyo ko kaya da ko ka yadda ba kana gida ka shawarar sai sai ka mutu ba wai sai ka fita waje ba kwana ya ƙari babu lokacin sai an tafi manzon kuma Allah ka zai ce mala'ika ya zo da kai da kai in babu shi babu wani zai mun kan tarihi mun kai da sabon sojojin yaƙi sannan musu mutum amma a ƙarshe sai mutu a gida to Allah ya sa mu cika da imani kuma Allah ya ƙara mana imani kuma Allah ya sa wannan abu da mutum da ya shiga mutane ba gida shugaba kuma na fatan Allah ya ƙara maka lafiya mu biya da gida muna koyon bayan ka ɗari bisa ɗari Allah subhanahu Allah ya ƙara mana lafiya da imanin mutuwa cikin wannan addini mun tabbatar cikin shi muka tashi cikin shi muka rayu muna roƙon Allah ya anshe mu a cikin wannan tafiya Allah kar kawo shi din rabuwa cikin shi da rabuwa daya Allah ya saka alkhairi kuma anan za a dakata in Allah ya da gobe ƙarfi ta da rabi za a fafata da izinin Allah Allah ya mara jagora ƙara mata lafiya kuma Allah ya tabbake mu baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu abin haru an sami kiwa ne masu shi